أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ويصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah masu albarka masu alheri muna fatan alheri da fa'ana kasance ya haɗa wani da aljanna ba shi ɗaya. Muna muku barka da haɗuwa a wannan masallaci na na juma'a wanda aka sani da masallacin juma'a na tunawa da baba sai na mana kasance ga ƙara kuma a gare shi. Da sauran iyaye da malamai da suka gare ni Allah ba kasance muna maraba da yan uwa musamman muna maraba da babban malaminmu a shek lawan abubakar tsayon da ya ziyarce mu bisa gayyata domin gabatar da wa'azi a kan wata muna mutuwar da zuwa a wata jama'a ta suka kuma da muna musuwar da zuwa ya yi mana saboda lokaci ba za mu samu dama an ba su kai bayan ɗaya ba. Kamar yadda yake bisa tsari a guje, muna ma malaman barka da zuwa tsangare na akwai malam Usman Zambara, Alimana Aliyu Zambara, shekari da ƙungiyar shiga da nada muna maka maka da zuwa. Mai bisa shi ne Alama Malam Zuwairu, ɗaya daga cikin na Zai Malam Zuwairu, alama na farko da izala na wannan lokacin Allah na makaratuwa. Na kusa shi shi ne babanmu kafin wasu rayuwa da mu haka mu kura da tsara. Kwararren shi ne Maran Surat Mauda, ciyaman na kwamitin amintattun wannan matsalaci mai albarka barka da zuwa. Sai baban Maran Surat Mauda Kurang korban sholat kaum nasau Si kaum nakashi ya diri Pembeli kesunah wamani dan simanum Nafar kurku asiman nabiya Kuma malu zain Najma al-Bukhlan Kemalu diri Munawaka warga Rasulullah Atau nampai nau Munada syifat salim zariya Yang
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرورنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك يا أخوة أني من سلم تعديل المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليه السلام
godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya kaddara mana haduwa a wannan maraice na juma'a wanda idan ban kuskure ba ashirin da uku ga watan jumada kula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ashirin daidai ko sha hudu ga watan sha ɗaya a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin baba tirela a unguwar tudun wada cikin birnin zaria kamar yadda aka ji matashiyar tattaunawar mu ita ce ne matakan da ake bi don a samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci bayansa don yana son su yana ƙaunarsu kuma ya sha'anta wasu abubuwan da in suka yi zai so su kuma ya fayyace musu abubuwan da in ba su yi ba to ba za su taɓa samun yardarsa da soyayyarsa ba ban ma a akasin haka sai dai su samu kiyayya ta ɓangarensa domin Allah subhanahu wa ta'ala cikin sifofinsa na buwaya sifofinsa na zaki sifofinsa na aiki na ganin dama wanda ake kira da al'ausa alfi'iliya ko asifatul fi'iliya al'iftiyariya shine Allah yana so kuma yana ki akwai abin da in kai zai so ka kuma akwai abin da in kai zai ki ka akwai sifofin da dukkanin wanda ya sifantu da su to yana cikin masoyan Allah Allah ka sa mu cikin su da falalarka akwai kuma sifofin da duk wanda ya sifanta da su to ko shakka babu zai samu kansa cikin makiyar Allah kuma Allah zai ki shi Allah ka tsare mu sifa ta farko da Allah subhanahu wata'ala yake son mutum idan ya sifanta da ita ita ce sifar imani wanda a dunkule da ita da dukkanin sauran sifofin da za su biyo bayanta su ne sifofi na godiya ga Allah. Ubangiji madaukakin sarki ce, wa in tarkuru fa innahu la yarda li ibadihi kufr idan kun kafirce wa Allah to Allah bai yarda bayan su sai kafirce ba amma sai ce in tashkuru yardahu lakum amma idan kun gode masa to zai yarda da ku zai yarje muku bisa ga wannan yarda a bisa ga wannan godiya da kuka yi masa to godiya ita ce yin dukkanin abin da Allah subhanahu wata'ala yake so kishiyarta kuma shine butulci da kafirci wanda a ƙarƙashin su kuma akwai dukkanin miyagun sifofi waɗanda Allah subhanahu wata'ala baya so da ka wannan a dunkule kenan idan za mu fashin baki matakin farko na godewa Allah subhanahu wa ta'ala shine yin imani da shi ka yadda da dukkanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a yadda da shi kama da na ƙudurin zuci da wanda ake bayyanar da shi a gabbai da wanda ake furta shi a kan harshe shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhan ladin إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا duk waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai to Allah zai sanya musu ƙauna ma'ana zai ƙaunace su zai so su da haka matuƙar kana so Allah ya so ka Allah ya ƙaunace ka ko kai imani imanin nan yana da ƙa'idoji yana da dokoki yana da sharuɗa yana da rukunnai to sannan kuma yana da nawafi sharuɗan imani mun san su kamar yadda ayoyin alƙur'ani sun yi bayani a kansu ko ka ce rukunnan imani Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa a ayat suratul baqara laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib kadai addini ba shine ku kalli gabas a yayin sallah ba ko ku kalli yamma a lokacin da kallon yamman yake halal ma'ana baitul maqdis kenan domin kamar yadda muka sani an yi lokacin da idan za a yi sallah baitul maqdis ake kallo daga baya kuma aka dawo ake kallon me ka'aba to kada ka ɗauka cewa ibada kaɗai shine sallah kallon gabas ko kallon yamma da nufin alƙibla sai Allah ce walakin birra sai dai ku sani nagarta ko wani managarcin mutum domin wasu malaman tafsiri suka ce kalmar albirru a nan masdari ne a madadin ismul fa'ili ai walakin barra sai dai managarcin mutum man amana billah sai Allah ce farko shine wanda ya imani da Allah ashe kenan nagarta duban dan datta mafararta shine imani da Allah to cewa imani da Allah anan abin da ya shafi shi Allah ɗin kankin kansa kenan a zatinsa ka yarda da cewa Allah akwai shi sannan dukkanin sifofin da ya sifanta kansa da su ka yarda ka tabbatar masa da kayansa dukkan abin da ya kore wa kansa ka kore masa duk abin da bai tabbatar ba kakka tabbatar masa duk abin da bai kore ba kakka kore masa wannan shine imani game da zatin Allah a dunkule to sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu fa'ida a qur'ani dangane da tabbatar masa da sifa da kuma kore masa wanda malaman aqida suna faɗa wannan ka'idar tana da matukar muhimmanci ga ɗaliban ilimi al-ijmalu في النفي والتفصيل في الإثبات إذا ذا أقول وألا أبو وإيبا كرما وكتيا أكي أدن أولي سي أقولي أما إذا ذا أتبتا سي أني بياني دلا دلا قاعدة تثبت بأن الآية إذا قرأت الرد تكم القرآن لأن يأتي ليس كمثله شيء سيكي وهو السميع البصير ba wani abin da ya kama da Allah ko me wannan abin kaga sai dukule magana da abin da ya zo kwakwalwarka da wanda bai zo kwakwalwarka ba da wanda ka sani da wanda baka sani ba ko ma menene na da da na yanzu da na gobe bai yi kama da Allah ba to kaga wannan shine al-ijmal fil nafi dunkule zance idan za a kore haɗarin tafsili a wajen korewa Allah sifofi shi ne idan yanzu da ta ake misali mutum bai yi kama da Allah ba aljan bai kama da Allah ba mala'ika bai kama da Allah ba da wannan salon aka ɗauka to duk yadda mai lissafi ya kai da lissafi zai kai wajen da zai tsaya bai faɗi wani ba to kenan wannan wanda baka faɗa ba shi ya yi kama da Allah yawwa to da haka shi yasa ka'idar kawai ka dunkule ka wuce ba wanda ya kama da Allah shi kenan to amma wajen tabbatarwa da Allah sifofi to nan kuma ba a dunkule magana fashe ta ake yi sai ce wa huwa sami'ul basir shi kuma mai ji ne mai gani ne saboda a sifofi ba kowace sifa ce ta kai a sifanta Allah da ita ba za ka iya samun sifa ba na ƙasu ba ce amma tare da haka ba za ka jingina wa Allah ba ina fata an fahimta cewa ba za ka jingina masa ba saboda ɗayan dalilai guda biyu dalili na farko in babu nassin da ya jingina wa kansa ita ba za ka jingina masa ba dalili na biyu ta yi ko da sifar kamala ce a haƙƙin wani abu amma shi a haƙƙin Allah na ƙasu ce ina ba ta kun kiwar wannan abin kuma shi ne bayani akan imani da Allah na san mutanen zariya ma na bayani na ba suka ce arsul hakiman wala tusihi ka yanzu mai hikima ba sai ka ce da shi yi ka za yi ka ba ba in dai mai hikima ne ya san me za a ma'ana idan kana so ka san hanyar rafi sai ka tambayi wa a baya kaka samari ka ubangiji ya ce man amana billahi imani da Allah da aka ya farkuwa imani da Allah ya shafi kashe-kashe guda uku na tauhidi rububiyya uluhiyya al-asma'u was sifat imani da Allah ka'idarsa shine dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kaza kaza ne ko ka fahimta ko baka fahimta ba ka yarda ko ka gane ko baka gane ba ka yarda da ba sai ka nemi ganewa amma ba zai taɓa yi wa ba a ce wani sai ka fahimta sannan za ka yarda wannan ba tsarin imani ba ne ba da haka dukkanin mai imani na gaske farkon abin da yake fara yi a matakin farko na imani sallama wa Allah shine Allah subhanahu wa ta'ala yace amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi har zuwa ƙarshe da ka dai walakin nan birra man amana billah matakin farko na Allah ya soka shine ka zamo mai imani ayoyi suna da yawa a Qur'ani da suke ta kiran mu zuwa ga mai imani ko dai a babin tahsilul hafi ko a babin takmilul kamil hatta mai imani ana iya cewa da shi yi imani ana nufin ƙara dawwama kar ka ja da baya an gane ko shi yasa wani lokaci sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu amin ya kuwa da suka yi imani ku yi imani a to ya ke nan masu imani sai imani sai malamai suka ce abin nufi in suna da shi su kara mai kyau ya kara da wanka in kuma ba su da shi to su domin wani lokaci a siyasin qur'ani hatta munafikai akan kira su da suna muminai a babun kara domin suna tare da wa muminai da haka duk in an kira muminai to munafikai ma sukan samu alfarmar su shiga ƙarƙashi to idan ka ji an yi wani umarni wanda asalin umarnin bai dace a yi wa muminin gaske irinsa ba to ana nufin wanda ya shiga rigarsa wanda shi ba nasa bane asali da ka kai munafiki wanda kake cin alfarman muminai ta zama tare da su to kai ma ka yi imani mana irin nasu ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan ya ce واليوم الآخر إيماني ده الله كما إيماني ده رانا لاهرة وإذا أنا لسافة أركان الإيمان كنا متى كنا فرق أن تؤمن بالله ذاك من آمن بالله واليوم الآخر إيماني ده رانا لاهرة رانا لاهرة معنى رانا كالشيء أو أن رأيوات الدنيا وأن رأى تنا نن تنا زوا ranar da ita ce ranar da Allah maɗaukakin sarki zai rufe wannan duniya ya ruguza ta ya rusa ta. An kira ta da ranar lahira saboda ita ce ƙarshen duniya. Malamai suka ce amma tare da haka kuma ita ce farkon rayuwar lahira. Amma ba za ka taɓa jin an ce da ita ranar farko ba sai dai a ce da ita ranar ƙarshe. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة أو وباليوم الآخر هو أتي آخرة أنا اليوم الآخرة ko akiri ana nufin al-yawmil akhir ma'ana ko a kawo yawmu tare da ibara zuwa ga akhir ko a kawo shi a matsayin sifa da mausu ko a cire ɗayan a matsayin dai abu ɗaya ake nufi suka ce saboda Allah matsohutun sarki yana so ya sanya mana tsoro da firgici game da ita kuma daman tana da tsoratarwa tana da firgitarwa shine Allah yake yawma tarawnaha tadhharu kullu murdi'atin amma arba'at wa tadhharu kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adhaballahi shadid bal sa'atu maw'iduhum wa sa'atu adaha wa amar da ka rana ce babba liyomin azim yau da ya kuhun nasu da rabbin alami to da ka wannan rana dole ne mutum ya yadda tana nan tana zuwa yadda da ita ɗaya ne daga cikin matakan imani sannan kuma yadda da ita yana sa Allah ya so malamai suka ce hikimar shine duk mutumin da ya yarda lahira za ta zo to za ka ga yana saita ayyukansa domin me ce ce lahirar me za a yi a lahirar rana ce da Allah zai yi hisabi duk ayyukan da kai a duniya na alkhairi a lissafa a baka ladanka duk ayyukan da kai na sharri a lissafa a baka sakamakonka wa nadaru mawazin al-qist li yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibi rana da dan adam zai firgita ya ragana in an tara masa ayyukansa a gaba na alkhairi da kishiyar haka za ka ji mutum yana cewa ma li hadha kitab la yughadiru sabiratan wa la kabiratan illa ahsaha sai Allah yake wajadu ma amilu hadha wa la yuzlimu rabbuka ahada to babbar ribar da mutum yake ci a imani da lahira shi ne saita ayyukansa na alkhairin ka ƙara kwazo don ka san akwai ranar da za a biya na sharrin kuma ka rage don gudun me za ka je ka tarar domin Allah bai yayi alƙawari kamar ya amal mithqala dharratin khairan yara wa man ya amal mithqala dharratin sharran yara da haka wannan imani da ranar lahira yana gadar wa mutum ne ya yi ayyukan alkhairi wanda sun kuma za su ja Allah ya so shi abu na uku sai Allah maɗaukakin sarki ya ce game da rukunan imani wa qama salat sai kuma tsayi da sallah mun san girman sallah duk wani abu da ka sani na addini an kawo wa annabi shine yana nan duniya har kalmar shahada har tauhidi amma sallah saboda girmanta Allah ya ce da annabi ya zo ya karɓa da kansa bahaushe ce zo da kai ya fi sako annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gama gaya mana girman sallah da muhimmancin ta sallah ita take kulla alaka mai ƙarfi ta zahiri tsakanin bawa da mahaliccinsa duk wani abu da ka sani na ayyukan alkhairi akwai shi a cikin sallah irin ikhlasi an gane ko irin natsuwa an gane ko irin halartu girman Allah in za a yi abu wanda shi ne ihsani duk yana taruwa a cikin sallah dukkan dangogin zikiri akwai su a sallah zikiri qur'ani zikiri tasbihi zikiri salatin annabi ruku'u zikiri sujjada zikiri tsayuwa zikiri alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim to sallah ta kunshi dukkanin ma'anonin zikiri yasa Allah ce aqimi salata li zikiri utul ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimi salat inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar Allah ya ayyuha as-sa'a da yawa daga cikin rukunin imani za ka samu wani hajjabar duniya ba zai iya aiki da su ba saboda su sai wanda Allah ya horewa ko da kudin ka sai da rabarka yanzu wani yana son yayi azumi amma Allah bai ba shi lafiyar da zai azumin ba haka zai rayu tsawon rayuwarsa sai dai ya fi ciyarwa wani yana son ya je aikin haji ko yana da kuɗin in babu lafiyar ba zai iya ba wani kuma ga lafiyar amma kuma babu kuɗin zuwa shi ko aikin hajji liman istata ilayhi sabila wani yana son yayi zakka makanin sahabbai dako suke yi suna asusu suna tara kuɗi ba dan su yi manya-manyan gidaje ko abin hawa ba a'a in aka tambaye su me yasa kuke yi me kuke tara kuɗin dan ku yi da su sai su ce muna so ne kuɗin su kai da samun zakka don mu bayar mu ma domin idan an je lahira ana lissafa waɗanda suka yi aiki da rukunan musulunci mu ma a ce mun yi duka to amma ka kalli sallah ba yanayi da mutum zai samu kai wanda ba zai iya sallah ba matuƙar yana da hankali to ko ba komai wanda ya nuna maka sallah tana da fifiko akan waɗannan abubuwa akan azumi akan zakka akan aikin hajji kai abin da yake da fito maka da muhimmancin sallah shine kasantuwarta kullum sai ka maimaita ta sau biyar akwai cikin rukunin imani wanda duk bazanka duk himmarka baka isa kai biyu a shekara ba kai wani a ranar ma baka isa kai biyu ba yanzu mu kalli aikin hajji duk yadda mutum yake da kuɗi da duk yadda yake da lafiyar jiki bai isa yi aikin hajji a shekara ko nawa ba ko biyu ba sai dai kai sau ɗaya duk yadda kake da himma da kwazo da juriyar azumi baka isa kai azumin ramadana biyu a shekara ba nawa ake yi ɗaya amma sallah biyar ake yi a wuni ɗaya da dare wannan ta ɗaya isa nuna maka muhimmancin sallah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har yana cutar ajali cikin wasiyar da ya bar wa al'ummarsa a salata salata wa ma malakat aymanukum ku kula da sallah ku kula da sallah kuma ku kula da abin da hannunku ta mallaka ko dai na bayi ko kuma batun zakka kamar yadda wasu malamai suka fassara ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana sirrin samun biyan bukata a rayuwa daga ciki akwai kula da sallah wasta'inu bis-sabri wasala ku nemi a taimake ku don ku kai ga gaci cikin duk abin da kuka sa a gaba wajen kula da sallah bayan dagewa da haƙuri sai Allah ya ce wa innaha la kabiratun ita sallah tana da nauyin a jure mata illa al khashiin sai ga masu tsoron Allah to da haka matakar mutum yana so Allah ya so shi to bayan imani da Allah sai ya kula da sallah hadisi kudusi hadisin Abu Zar al-Ghifari wanda Imam Muslim ya rawaito Ubangiji subhanahu wata'ala da kansa yake faɗar hanyar da za ka bi ya soka sai ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma taraktuhu alayhi bawa na ba zai taɓa samun kusanci ba zuwa gare ni da abin da na fi so sama da farillan da na wajabta masa da ka kula da farillai suna sa Allah ya soka mafi girman farilla imani me biye mata sallah kuma sallar nan akwai farilla akwai nafila amma ta farilla ta fi ta nafila shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ubangiji madaukakin sarki ya bayyana sai ce wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bayan bawana ya cika farallai kuma ba zai kuce ba yana daɗa samun kusanci a waje ne ta hanyar kula da nafin duri har sai na so shi na ƙaunace shi to kaga cewa Allah zai so ka ya ƙaunace ka ya tabbatar da Allah sifar soyayya da ƙauna ya ayyuha alladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu haka Allah yana so kamar da kuma yana ƙi yana fushi subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya tabbatar da kansa so irin nasa fushi irin nasa yadda irin tasa subhanahu wa ta'ala ya uwa idan aka ce sallah abu guda biyu su ne jigo a sallah sanin yadda ake yin ta da kulawa da lokacinta sallu kama aikin usalli tun daga kabbara harama har sallama yadda annabi ya koyar da sallah ko irin wannan sallar Allah yake so ba sallar da muke yi ta ganin dama ba ita sallah dole sai ka karance ta dole sai ka kwaikwaye ta dole sai an kora maka ita shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ayoyi da suka ce ai sallah bayan hadisai da yake kan wani da cewa ai sallah kuma sai da yazo ya aikata sallar a fili sahabbai suka gan shi yace inna ma sana'atu hada li ta'tamu bi wa li ta'lamu salati nayi haka ne don ku iya koyi da ni ku san yadda nake sallah da ka matukar kana so ka zama mai sallah matakin farko shine ka koyi ya annabi yayi sallah ga littattafai nan da malamai suka rubuta a kan sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka tara idan mutum baya sallah irin ta annabi sallar ka ba za ta ƙara masa kusanci da Allah ba sai dai nisa ba za ta sa Allah ya so shi ba sai dai mura ya yi shi kuma kowa ya wannan mutumin kar ke kin kawo da cewa ai a musulunci aka haife ni shekara kaza muna yi duk ba a nan gizon yake saka ka ba za ka iya shekara ɗari kana abu amma kuskure yau shekara shekar Allah ta ɗaya san adadin shekarunsa a duniya amma daidai yake ya ka daɗewa ana yi ba hujja ba ce da take sa ya zama abin ya zama daidai kuma komin girmansa da duk girman da za ka samu a cikin musulunci a yau ba za ka kai sahabi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda ɗayanku zai kashe kamar dutsen ƙodi na zinari kuma bisa da islami ladan da zai samu ba zai kai rabin kwano na koma ne ba na in sahabi ne yayi saboda darajar sahabbantaka to amma kaga duk girma irin na sahabi ya yi sallah a gaban annabi annabi ya ce baka yi ba in haka kake sallah da wanda bai bada ɗaya kalladu na rabi malaman hadisi har hadisin sa kirayi suke masa ko alkunya da hadisu musi'i salati hadisin mai nuna na sallah wai waye mai nuna na sallah nan sahabi ne ya ga annabi amma bai iya sallah sai da aka yi aka koya masa yace wata rana na shigo masallaci na tarar da annabi yana zaune nayi sallah yana kallo na bayan na idar da sallah sai na zo na gaishe shi sai annabi yake irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah domin baka taba sallah ba lam ana yin nafi da ita lima qablaha wa ma ba'daha ita lam tana kora baya tana kora gaba lam yalid bai haifa a jiya bai haifa ba yanzu gaba ma ba zai haifa ba wa lam yulad ba a haife shi ba a jiya ba a haife shi a yau ba gaba ma ba za a haife shi ba da haka nan tana da tasiri kwarai wajen korewa sama da irin sila sama da irin silan da irin suma kuma zalla ce lam tusalli in haka kake sallah irin ta kai jiya ko ba kai ba irin ta kai yanzu ba kai ba irin ta zaka ci gaba da yi gobe ba kai ba za ka alamira za ka wani gari da kai da wanda bai taɓa sallah ba duk ɗaya ne bambanci kai kawai ka ce ka yarda da ita amma ba ka yi ta ba guda ka biyu har tara je mu koyi sallah sallah tana da matuƙar muhimmanci da a ce muna da yalwataccen lokaci za mu ta kawo maganganun malamai da magabata dangane da muhimmancin sallah uwa uba duk mutumin da ya kula da sallah baya shiga halin kakanika yi a rayuwa baya shiga halin kakanika yi a rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce idza aqamahu al-amru kama ila sala al'amura suna rikicewa annabi da ya shiga sallar umarwa da ka ita sallar ɗaura barin damuwa rusa ta take da ka kaga mutum ya shiga damuwa baya ta kulle gaba ta kulle hagu sama ƙasa to akwai matsalar sallah haka nan dukkanin wani abu na sabo in kaga ya auri mutum ya taka barinsa to akwai matsalar sallah domin inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar to sannan jigo na biyu a sallah shine kula da lokaci za ka samu wani masha Allah ya iya sallah amma kuma yana da sakacin kula da lokaci to nan ma akwai matsala wani kuma za ka samu akwai kokarin kula da sallah a kan lokaci amma ba bai iya ba gugufan kurciya yake yi ya burin yake yi wannan ma akwai matsala domin inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta yadda sallah ta sauka haka lokutan ta suka sauka ka je ka karanta hadisin سعد بشير ابن سعد الأنصاري حديث موضع wanda shi imamu ma ya fara buɗe ya fara buɗe mu wanda da shi babu mawaki ta sala hadisin mugira ibn shu'ba da ka yi fata cewa jibrili shi ya kawo annabi lokutan sallah ya zo lokacin asuba ya yi sallah annabi ya gani sannan ya kawo jiran lokaci ya ɗan tura ya sake yin sallah annabi ya gani ya zo a zahar ya zo la'asar ya zo magriba ya zo isha da za ka kula da waɗannan abubuwa guda biyu sai mutum ya cika su ake kiransa da mai tsayi da sallah ku gane akwai bambancin mai sallah da ne tsayi da sallah Allah bai ce mai sallah ba abin da yake mu tsayi da sallah a Qur'ani sai dai ke ta jin wa aqimus salah wa aqimus salah wa aqimus salah wal muqimina salah rabbi ja'alni muqimas salah ba rabbi ja'alni musalli ba a Allah ta sa in zama mai tsayi da sallah to ita kalmar tsayarwar sai an cika waɗannan sharuɗan biyu iyawa da kula da lokaci mai sallah yana shiga wuta amma mai tsayi da sallah baya shiga wuta abin nufi ne yin sallar da bata cika waɗancan ƙa'idojin ba yi kamar yadda annabi yake da kuma kula da lokaci to ko ya mutu akan haka sai ya shiga wuta فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون خيا فويل للمصلين أما ذاك جه فويل للمقيم الصلاة وذاك ubangiji yake wa aqama salat ai sallah yana sa Allah madaukakin sarki ya soka matakar soyayyar Allah kake so amma ai sallah irin ta shari'a to da wannan sai mu kiyaye salloli na bidiyoyi salloli na son zuciya salloli na masu asha a shafa a ce ga wata sallah ya sa ɗari ƙulhuwan lawan dubu kwanan nan na je umara ake ba ni labarin wata sallah da ɗan wasu ƙasa suke ba zan faɗa ba wai sallar raka'a ɗari ce kuma ake karanta kaza kuma ita a mata ake yi amma wata sallar kwafa-kwafa ba ta kaga raka'a ɗari ce amma sai wahala ta kai minti goma sha biyar haka ake yin ta wata neman arziki ce ita buɗi ce lakabi ce aka ba su sai sun zo nan suke yi to sun ɓata maka lokaci a banza a wuri irin sallar nisku sha'aba in watan sha'aba ne ya raba a ce wai a wannan daren musibu suke sauka za a za a yi sallah a ta yi irin wani dubu ma an zalar lahu bi halin sulsa bid'a ce wa kullu bid'atin banana wa kullu bayanati finna kada a rubuce ka da cewa sallah ce wa ya sa wa ya ce dan adam yana shar'anta wa dan adam ibada ne am la usuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah to amma an biye musu ana yin abin da suka ce kuma su suna ganin wannan addini ne alhalin sun naɗa kansu ne rawani daidai da na Allah suna ba da umarnin da ba wanda ya isa ya ba da irin wannan umarnin sai wa sai Allah in kai magana sai su ce ba ka san waliyai ba ka san kaza ba ka san kaza ba ka san annabi saboda kasuwar su za ta musu ɗaya daga cikin sahabbai wanda da kafin ne musulunta kirista ne أبي بن هاشم لوكة الآية تسوى تشكين سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون Ubangiji yana zargin Yahudu da Nasara sun mai da malamansu alloli. To shi a lokacin Kirista ne, ba Nasara ne, sai zai challenging annabi yace aya ta ce mun mai da malaman mu alloli mu ba mai da su alloli ba ba ma yi musu sujjada saboda shi abin da ya dauka kamar yadda yau ake nuna wa mutane ai in dai ba shehin ka a gaba ka sa kai masa sujjada ba to baka dauke shi Allah ba amma ya shar'anta maka addinin da Allah ya yi da shi baka bi shi wannan ba ba ba ne bane ai sallah ne me laifinta laifinta shine Allah bai sa ba ko wacce bai sa wace ita kuma ba a yi sai dawa ألا فصلي لربك وانهر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ألا له lillahi al-khalqu wal amru shi ne Allah shi kadai zai ba ka umarni kenan in dai na addini ne ko ba wanda yake da wannan izinin sai Allah to da haka addinin hakim yake da annabi mu ba ma kauta musu sai annabi yace ai ba abin da ake nufi shine sujjada ba amma ba ta halatta muku haram ku bi su ba ta haramta muku halal ku bi su yace ana wannan kam Allah bai ce ai ba su ce ai kuma ku yi Allah bai ce a bari ba su ce ku bari kuma ku bi yace wannan kam ana yi sai manzo Allah yake fatilkumul ibada ya wannan ita ce ibada yana yin bari na bari ai shine ibada guda ka mu kiyaye dukkanin abubuwa na bid'a a ƙarƙashin wannan dan za ka waye gari ba Allah ka bauta ka je lahira ka bauta wani Allah yake ka tafi can ka je ka nemi ladanka a wajensa in zai iya baka lada ana ajalin shuraka an shirki man amila amalan ashraka fihi man iya ghairi taraktuhu wa shirkahu a ranar lahira Allah zai ce ina waɗanda suke yin abu ba dan ni ba to ku tafi wajen waɗanda kuka yi dan su ku je ku samu ladan mu a wajen su shin ku gani za ku samu ladan to da ka ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kaunar mu yana son mu idan muka tsaye da sallah sallar da ya umarce mu da kuma yanayi da kaifiyar da ya umarce mu wanda wannan kuma ba zai taɓa yiwuwa ba sai an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nan ne za ka gane tarewa da asara da halakar waɗanda suka ce su ba ruwansu da bayanin annabi yan tasiri yan ƙara da ba yadda za a yi sallah ta yi ba su koyarwa annabi shi yasa za ka ga yana daga cikin inda ake kawo ɗan ƙara ƙara su sha wuya in za ka tattauna da su a babin sallah ko kun san daga cikinsu akwai wanda suka ce wannan sallar da ake yi ba ita Allah yake nufi ba sallah da ma'anar addu'a ake nufi wa salli alaihim an gane ko wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nuri wa kana lil mu'minina rahima da ka suka ce sallah da ma'anarta ta luga ne ana nufin addu'a wasu su suka ce za a yi sallah amma ta a aiki kwallon kwal wasu suka ce a yi sallar amma ba za a dago da burku mutum da qur'ani bai ce a dago ba to haka shi yasa Allah ya ba mu kaida yake fa in amanu bi misli ma amantum bihi wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq inda za ku imani da irin abin da ku kuka imani da shi ku zuwa ana nufin sahabbai ko ka sahabbai sun yi imani da Qur'ani sun yi imani da sunna domin Qur'ani yana rikitar da su sai sun zo annabi ya musu bayani bisa ga ka'idar wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ɗaya daga cikin sahabbai Ali ibn Hatim bai har ila yau yake ba da labari yace lokacin da aya ta sauka wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad ku ci ku sha farin zare ya bayyana gare ku daga bakin zare yace sai na je kasuwa na sai igiyoyi guda biyu da baibayi na je na sarrafa a karkashin kulona ne ta bacci domin ayat tana magana ne a kan lokacin da mai ya samu zai daina cin abinci ya ce to na tashi cikin dare na ɗauko wannan igiyoyin fara da baka ina gwadawa da yaushe bakar za ta rinjaye fara da aka fara bata rinjaye bakar bata rinjaye fara ba har gari ya waye sai na ɗauko igiyoyina na taho wajen annabi na ce ga abin da ƙur'ani ya ce kuma na je na gwada abin da yi ba to ya ke nan sai manzo Allah ya ce ba haka ake nufi ba sai ya masa bayani ba shi kaga sahabbai sun yi imani da ne sun yi imani da Qur'ani kuma sun yi imani da sunna su ne mazgari na farko wanda ake ciro shari'a musulunci daga cikin su to da ka da ubangiji subhanahu wataala ya ce mu kula da sallah tana daga cikin abin da zai ja Allah madaukakin sarki ya so mu shine wa aqama salat wa ata zakat ba da zakat akwai ka'ida da malamai suke faɗa idan kalmar zakka ta zo a sura ɗaya madina to ana nufin zakatul mali zatul ansiba zakkat dukiya ma'abociyar misali akwai dukiyar da da ranar da ta same ta ranar za ta yi mata zakka kamar amfanin gona wa atu haqqahu yawma hasadi akwai dukiyar da sai ta kai wani adadi kuma sai ta shekara kamar zinare da azurfa kamar dabbobi da himmatul an'ani waɗannan zakkarsu ta kauka ne a madina a surori yan madina ayoyin da muke karantawa yanzu suna magana ne akan ayoyi ne na cikin suratul baqara suratul baqara kuma madaniya ce to kaga kenan wa ata zakka ana nufin zakkar dukiya amma za ka samu ayoyin da suke magana akan zakka a ayoyi a surori yan makka wannan ba zakkar dukiya ke nufi ba zakkar zuciya kamar a cikin surar na'a هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب بسورة نادى اذهب إلى فرعون إنه ترى وقلها لك إلى أن تزكى أو سورة الناس آمكية زكاة لم تزكى دوكيا يعني بزكاة دوكيا فهذا من سورة الليل أن يأتي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أبلغ من زكاة الزوجية to da haka ubangiji subhanahu wataala anan yana maganar zakkar dukiya ce malamai suka ce tunda maganar imani ta gabata shi yasa anan zakka sai ta zama ta dukiya domin shi imani ai zakkar zuciya ce da haka in an ce walakin da birra man amana kuma anan aka ce wa akan zakka ka ce zakkar zuciya to ya zama an yi maimai to da haka ba maimai bane ba ita dukiya wajen neman ta akwai kwaramiya duk ɗan tsenin mutum wajen neman kuɗi ba ka rasa ɗan kurakurai wani lokaci a tafi abin masa canji wani lokaci garin aunawa a auna ba daidai ba kuma ba da gangan ba wannan dauɗuɗɗukan sukan tarar wa dukiya shi yasa Allah ya ce a rinka fitar da ƙazantar da ke cikin dukiya khudh min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum Daka idan kana son Allah ya so ka kuma ya baka dukiya to yi zakka. Ana nufin zakkar farilla, ita tafi komai zama haƙƙi a kanka a lokacin da kake da dukiya. Za ka samu wani yana son ya yi kyauta, yana son ya ciyar da abinci, yana son ya yi kaza, yana son ya yi kaza, madalla da wannan. Amma abin duk da ya ɗari wannan muhimmanci shine haƙƙin Allah na zakka idan dukiyarka ta kai nisabi. sau da dama shekan yakan zuga mawadata a wani lokaci kar ka ba da zakkar nan ai kana yin kaza kar ka ba da zakkar nan rinka dafa abinci kar ka ba da zakkar nan ɗauki nauyin marayu a'a duk wannan madalla da shi amma wancan shi ne asali kar ka yadda shekan ya rinka kwane-kwane da kai yana daga cikin hanyoyin da shekan yake wa mutum talbisi talbisi rikitar da kai shi ne wani lokaci sai kawata maka ayyukan nafila ka fi mai da hankali a kansu a kan na farilla to ka sani wallahi ba za su kai ka ba za su kai ka ba ita farilla ita ce asali nafila kamar safaya taya ce dukkan safaya taya ba a aure a abuta sai ne sai ta asalin ta samu matsala kuma duk yadda mutum ya ɗaura safaya taya dukkan ta Allah Allah yake ta kai shi gari ya kwance ya mai da mutum to manzo Allah ya gaya mana matsayin ibada ta nafila a lahira farillai Allah zai fara tambayar mu idan suka cika ko ta kan nafil guri ba za a ba amma idan farillai ba su cika ba to shine sai a zo a nemo nafila sai a cika shi yasa hadisin muslim hadisin sufyan ibn abdullah wani sahabi ya zo gaban annabi ya ce ni ba zan yi nafila ba sallar farilla kadai zan yi zakkar farilla kadai zan yi aikin hajji na farilla kadai zan yi halal kaɗai zan kula ba ruwana da haram amma duk wani abu sunansa na fila ba zan ba ya ce zan shiga aljanna za ya ce za ka shiga da ya juya baya ma ya ce ba na wa'adihi in sadaka wallahi na rantse da wanda ran babansa ke hannunsa in ya cika wannan abin da ya faɗa bai yi nafila ko a duniya ba zai shiga aljanna shi yasa imamu bukari ya bayani babu duk wanda ya tunaici da farilla sai shiga aljanna ko baya lafiya to amma mu kiyaye shedan yana da hanyoyin da yake kautar da mu bisa ga waɗannan ka'idodin ya san su ya san in karka tauhidi ka yi farra idan ya kafa ya taɓa aƙidarka to sai ya zo maka wajen kaba'irul zunub tunda an ce ai inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi amma wa yaghfiru ma duna zalika ai mun rike aqida da ka sauran ba matsala a a ba matsala a kula in ya kafa hana ka sallar farilla ba zai hana ka ba to sai ya sa ka rinka wasa da ita ka fi yin nafil da daddare ka tashi ka raya dare da sallah amma kuma ka rasa sallah asuba a jami'a haka asara irin abin da za ka gani a watan ramadan yana faruwa mutane da an zo sallar asham da an zo kiyamun laili masallatai su ta cika amma da ma na fara cikar da ake duk da azumi ana yawan sallah amma ku gwada da sallar azhar da la'asar da magriba da kuma sallar tahajjudi da sallar tarawih wacce ta fi cika malamai suna cewa da za ka kwana da daddare cikin azumi ba kai sallar nafila ko na ta haɗe ba ka zo ka samu sallar asuba a jam'i ka yi daidai ka dace amma da za ka kwana kana sallar nafila ka rasa asuba ka yi ka shi yasa al-imam sayyid ibn musayyib yake cewa ko a daren da ake sa ran za a ga lailatul qadr idan mutum ya samu sallar asuba a jam'i ya dace mu haka muke ɗauka. saboda mai saboda muhimmancin farilla da faralarta akan nafilfili to haka a barin zakka mu kula da farallai sama da nafilfili domin su farallar su Allah ya kuso kuma kai so kake ya soka ba yadda za a yi Allah ya soka ba kai abin da shi ya kuso ba in kana so ya soka to kai abin da ya kuso me yasa ya ce maka ya kusarta dan in kai ne za ka samu soyayyarsa me yasa Allah yake ce mana yana son kaza dan mu so abin mu samu soyayyar Allah me yasa Allah yake ce mana yana kin kaza dan mu ki abin dan mu gudun kada mu ma Allah ya ki mu domin in kana kin wanda Allah yake ki ibada kake kai ma sai Allah ya soka in kana son wanda Allah yake so sai Allah ya soka ibada kake yi shi yasa ya hana mu yi soyayya ba abin da yake ba kuma ya hana mu yi kiyayya ba abin da ba abin da yake ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada daga cikin rassan imani وأن المرأة لا يحبه إلا لله ذاك وأقام الصلاة وآتى الزكاة سيأتي والموقون بأحدهم إذا عاد cika alƙawari yana ja Allah ya so mutum duk mai cika alƙawari Allah yana son sa ya ce wa aqu bi ahadillahi idza ahadtu wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha alaykum kafila ya ayyuhalladhina amanu aqu bil uqud wa aqu bil ahdi inna al-ahda kana masula shi yasa cikin annabawa tare da dukkanin annabawa ababen yabo ne amma saboda muhimmancin cika alkawari da Allah ya zo ambatar kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi Isma'il sai Allah ya ce wadkur fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqan wa'd wa kana rasulan nabiyya Mana dan a nuna maka al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alkawari a cikinta abu ne mai matuƙar muhimmanci kakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da ya fice da shi akan sauran annabawa ƴan uwansa shine cika alkawari ku je ku ga abin da malaman tafsiri suke faɗa game da wannan yabo da Allah ya wa Annabi Isma'il suka ce wata rana ne yana gona yana aiki sai wani mutum ya zo wucewa sai ya gaishe shi sai ya ce da Allah bari in je in dawo shi mutumin da ya tafi sai ya manta shi ku annabi Isma'il ya zauna yana jiransa har sai da ya shekara a wajen wai sai da shekara ta sake dawowa wannan mutumin ya sake tahowa gona biyo ta hanyar sannan ya tafi shi a Isma'il ce kai nake jira ba tun ba ya dawanta ka ce mun kaza kaza to kaga wannan kissar in ta inganta wanda yana nuna maka Isma'il ba karamin mai alƙawari bane ba to wannan ɗabi'a da wannan sifa mai muhimmanci ne sa Allah ya so mutum yanzu muna rayuwa a zamanin da take fuskantar ƙalubale saboda ne saboda wayar hannu cikin abin da wayar hannu ta zo mana da shi na sharri akwai saba alkawari da ƙaryace ƙaryace kowa ya zama ƙaryace da ka sani da baka sani ba kana ina ina waje kaza kuma ba ka nan da haka mu sani cewa lallai in muna so Allah ya so mu to sai mun zama masu cika alƙawari mun zama masu gujewa ƙarya masu gujewa halinci masu gujewa yaudara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abu Sa'id al-Khudri cikin Sahih Bukhari inna al-ghadira yurfa'u lahu al-liwa'u yawm al-qiyamati 'inda ustihi yuqalu hadhihi ghadratu fulan ibn fulan duk mai yaudari a ranar lahira za a masa barkaɗa da tonan siriri za a ce yau ga yaudararwa da ɗan wani jikan wani da haka mu kiyaye saba alƙawari mu kiyaye yaudara da haka Allah yake wal muhuda bi ahadihim idza ahad was-sabirina fil ba'sa idan kana so ka zama wanda Allah yake so sai ka zama cikin masu haƙuri a lokacin damuwa a lokacin tsanani an gane ko kalmar ba'sa malamai suka ce jam'i ne na ba'su ba'su kuma ana nufin yaƙi wala yakuna al-ba'sa illa qalila Allah ya yi alƙawari sai ya jarabci mutane da tashin hankali. Ya jarabci annabawa, ya jarabci sahabbai, ya jarabci managartan bayan. To wannan alƙawarin na Allah zai ci gaba da wasa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fara su sama an ta dakhulu jannata wa lamma ya'tikum masalul ladina kalaw min qablikum masatuhum ba'sa. Tashe tashen hankula, tashin bau, kidnapping, an gaji ko bandit, da sauransu to Allah ɗaukakin sarki ce masu haƙuri a lokacin irin wannan yanayi idan aka ce haƙuri Allah ya gaya mana suwaye masu haƙuri yaya ake gane masu haƙuri wa bashir sabirin alladhina idza asabatu musiba qalu inna lillahi waɗanda in musiba ta same su suke mai da al'amarin su zuwa ga Allah su ɗauka cewa wannan alƙawari ne na Allah da yayi zai mana kuma su nemi mafita wacce bata saba wa doka da gona waɗannan su ne masu haƙuri ulai ka alayhi salawatu min rabbihim wa rahma to idan kana so Allah ya so ka sai ka zama mai irin wannan ɗabi'a mai haƙuri a lokacin damuwa mai haƙuri a lokacin tashin hankali mai haƙuri idan an jarabce shi da talauci mai haƙuri idan an jarabce shi da cuta a jikinsa irin annabi ayyub ubangiji yace waqtur abdana ayyuba ka tuna ko ka ambaci ko kai koyi da halayyar bawan annabi ayyo wanda Allah ya jarabce shi da cuta a jikinsa amma tare da haka ya haƙuri ya jure bai yi raki ba bai fara wa Allah wajen neman waraka ba a ƙarshe sai Allah ke inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab mun tadda shi mai haƙuri ma dalla da bawa irin ayyuba lalle bawa ne mai komawa ga Allah to kaga wannan yana nuna mana ɗabi'ar raki Allah baya kanta wanda ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafukai a cikin mafi yawa inda Allah ya ambaci munafukai a lokacin tashin hankali zaka samu ba su da juriya suna da raki shine Allah yake wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila kuma yana gaya mana cewa lokacin da yakin ahzab ya zo sun gigita sun rufe sai razana razanar da ta kai inda za a yi musu tayin su bar addini za su iya bari suna tsoron mutane sama da yadda ake tsoron Allah idan abu ya same su na damuwa ba sa samuwa cikin nutsuwa cewa suke yi to duk irin wannan ɗabi'a Allah baya son masu yin ta idan kana so Allah ya soka to sai ka zamo mai ɗabi'a kyakkyawa juriya dagewa jarumtaka wanda waɗannan duk ba za su yi ba sai na farkon sun cika idan ka ga mutum ya samu faraki a lokacin jarrabawa to yana da ƙarfin imani yana da ƙarfin tsoron Allah yana da kula da sallah daman amfanin waɗannan shimfiɗar saboda in jarrabawa ta zo kada su tafi da kai sannan tare da haka ka zama mai dagewa da addu'a cewa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da kai a lokacin da zai maka jarrabawa rabbana afrij alaina sabara wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmil kafirin haka ubangiji yace wal mu'minu bi ahli idara to sannan yace was sabirina kuma masu hakuri tun da asaki wal dharra wa hina al ba'a sai Allah yace ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun waɗanda suka cika waɗannan sifofi to su ne waɗanda suka yi abin da Allah yake so a yi kuma in an yake son mutum soyayya ta gaskiya kuma irin waɗannan su ne bayi masu takawa da haka ya ɗan uwa abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake so a yi kuma in an yi za a samu yardarsa za a samu soyayyarsa suna da yawa amma jigonsu su ne waɗannan ubangiji yana son tausayi yana son jin ƙai yana son kyautayi yana son gaskiya yana son amana وسائلوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وأن صفوفهم إحسان يتألى ألا ينافى إحسان إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون to sannan Allah yana son mutum ya rinka yin abu bisa ga ilimi ba bisa ga baragada ba wanda wannan ba zai yi ba sai kana da guzuri na ilimi din duk abin da za ka yi ka yi shi da ilimi na addini ne ko na rayuwa shine Allah yake inna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus malamai suka ce wannan aya asalin ta sauka ne akan irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake tsara sahabbansa a filin yaƙi kun san yana daga cikin wajen wajen da aka fi baraka da shine a filin yaƙi ko a lokacin tashin hankali to amma manzo Allah ya zo duniya da wani salo na daban kafin shi ba a yi tsara rundunar mayaka maimana maisara da wasabul jaishi da muqaddimul jaishi da muakhirul jaishi muhammad takmisul jaishi manzo da shi zo da tsarin raba rundunar sojoji biyar in za a fita yaki akwai qalbul jaishi zuciyar rundunar sojoji tsakiya kenan akwai muqaddimul jaishi mahara na gaba muakhirul jaishi yan kota kwana na baya akwai maimanatul jaishi yan dama mai taratul jaishi yan hagu diddan tsari to saboda in an zo filin yakin annabi ya ce kai waya tsaya mana a can kai waya tsaya mana a can ku ku tsaya a can kar ku sako wa idh gadawta min ahlika tubawwi'u almu'minina maq'ada lil qital sai ce wallahu yuhibbul muslimin to da haka ubangiji subhanahu wata'ala sai ba da ka'ida guda a lokacin yaƙi hankali yana fita daga jikin mutane amma manzo Allah duk da haka a lokacin yaƙi yake yin abu bisa da tsari tsarin ma da ya wuce hankali yana tsara rundunar mayaƙa irin tsarin wadda mai gini yake idan zai ɗora bulo sai an saita sai an zana sai an sa gari sai an kawo ruwa an daidaita ka annabin bunyanin marsu sai malamai suka ce to wannan ka'ida ce ba ana nufin kaɗai sai a yaƙi ba a komai na rayuwarka ya zama kana da tsari kar ka rika rayuwa da baragada to matakar mutum yana wannan Allah yana san irin wannan amma mutum kaga ko da a ce aikin addini zai yi amma da ba da ba tsari ba Allah ba ya san wannan shi yasa hadisin an da kan aiki yace wata rana mutanen mu sun zo dan su wa annabi mubaya'a idan ka ga annabi ko kai ne a yau ya za ka yi in kana mota ai a guje za ka yi fatin ka taho a guje in kana kan keke yadda shi za ka yi ka taho in kana kan masu jefar da shi za ka tafi ga annabi to haka mutanen afhanar ɗan kaisu suka yi suka zo madina da suka hango annabi daga nesa suka fiti da wasansa a cikin gari suka fiti yankunan su da tsaro da suka tawo a guje amma shi ahanar ɗan kaisu sai ya zauna a hankali sai da ya samu inda ya ɗaure raƙumansa ya gyara jikinsa ya kaɗe ƙurar jikinsa duk bayan mutanensa sun zo sun gama gaida annabi annabi yana kallon su sai canza shi shi kuma ya zo sai manzo Allah yake kai ma tare kake da su yace kwarai tare nake da su sai annabi yayi mamaki sai ce inna fika kaflatayn yuhibbu Allah wa rasuluhu yuhibbu Allah wa kana da wasu ɗabi'a guda biyu Allah da manzo suna son masu su al-hilmu wal ana alhilmu wal ana alhilmu shine dogon tunani kafin a dau mataki irin abin da ba su ke cewa haƙuri juriya fa'in kirji an gane ko to da haka ba shi da gaggawa a cikin al'amuransa sannan wai ana kana da bin abu sannu sannu Allah baya son gaggawa yana son abu abu sannu sannu shi yasa manzo Allah yace al-ajalatu min ash-shaytan wa ta'anni min Allah gaggawa aikin shaytan ce amma bi a sannu a sannu aikin Allah ne Allah baya gaggawa shi yasa a cikin ayoyi da yawa na alqur'ani yana ce mana karmi gaggawa sa'urikum ayati fala tasta'jilu amma dan adam a ɗabi'ar da aka yi masa ta halitta akwai gaggawa kulikan insani min adam wa kana insanu ajula to ire-iren waɗannan ɗabi'u ya ɗan uwa idan muka koma zuwa ga ilimi zuwa ga malamai zuwa ga karatu zuwa ga bitar ayoyin alƙur'ani da tadabburi da bibiyar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daki daki za su ta fito mana da ɗabi'un da Allah yake so hikimar idan aka ce maka kaza Allah yana so to ka zunce shi Allah zai so ka kaza Allah baya so ka guje shi in kana yi Allah zai ki ka ku ga wani sahabi annabi ya tura shi ya ce hadisin Aisha ya naɗa shi a matsayin kwamanda yana wa sojojinsa limancin sallah duk sallar da ya zo yi sai ya yi ulhuwar lahu ko a farko ko a ƙarshe ko ya karanta wata sura in zai cika sai ya cika da ulhuwar lahu wani lokaci ma ita zai buɗe kuma ya goya da wata inda mu ne yanzu sai a sa masa malam mai ulhuwar lahu sahabbai suka ji abin ya dame su kai komai a wajen ka ulhuwar lahu kai ba wani lakabi a wajen ka sai kuri wata wa mana amma duk da haka sai suka kyale shi da aka dawo gida sai suka zo suka gaya wa annabi limamin nan da ka sa mana duk sallar duniya da zai in zai karatu sai ya haɗa da kulhuwan lawa sai manzo Allah ya ce ku je ku tambaye shi me yasa yake yi da aka zo aka tambaye shi sai ya ce wallahi ina son ta ne saboda ta kunshi bayani ne tsantsagwaro akan zatin Allah tun daga farkonta zuwa ta babu magana kowa sai Allah qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai aka zo aka gaya wannan ga dalilin da yasa yake son ta yace saboda ta kunshi bayani akan zatin Allah sai manzo Allah yace ka gaya ku gaya masa Allah ma yana kansa ai ba wanda zai maka wannan sai annabi kuma babu shi dan kada wani shehu ku ce kai ma ta yi kaza Allah yana karta sai da nassi abin da shehunnai a yau suka yi kenan suka naɗa kansu matsayin wa annabi su ma suna ba da falaloli zaka kaɗai shi yake ba da irin wannan falalar domin ba yadda za a same ta sai ta hanyar wahayi shi ana masa wahayi da ya bar duniya kuma wahayi ya ƙare duk da su a wajen su wahayi bai ƙare ba za a ce maka ma ana ganin annabi kuru-kuru kaga addini ba zai kare ba wasa kenan sai dai abin da wannan hadisin ya nuna mana mutum zai iya yin ijtihadi kuma wanda da ya ba mu kaida ijtihadi idan kai ijtihadi in ka dace in ka dace kana da lada biyu in baka dace ba kana da lada daya ma'ana za ka iya yin wani abu bisa ga ijtihadi kana tsammanin daidai ne in ya tabbata da nafsi daidai ne ka samu lada biyu ladan dace da ladan ƙoƙarin neman daidai kun ga shi wannan sahabin a matakin farko ba annabi ne yake ka rinka karanta kullu wallahu bi sallah ba ijtihadi yayi ko ba haka ba amma kuma sai annabi ya tabbatar masa da haka yanzu in kai kai ma za ka samu falala irin ta ka insha Allah saboda nafsi ya ga ya tabbatar manzo Allah ya ga ya yi yanzu wani zai iya kasancewa yana yawan karanta wata sura shi ma yana fatan ya samu wata falala amma ba wani wanda zai iya tabbatar masa da wannan ijtihadi ne idan ya je lahira in Allah ya ga dama ya tabbatar sai ya bashi lada in bai tabbatar ba shikenan ya yi ya yi kuskure bai dace ba amma ya samu ladan kokari duk da ya kuskure da haka ya ɗan uwa ya ishe mu falala ya ishe mu riba ya ishe mu ɗaukaka ta ƙorin ƙoli ya zama cewa rayuwarmu neman yardar Allah ce, ya rayuwarmu neman yaya Allah zai yarda da mu ne, akwai wanda ba abin da ya dame shi da wannan, bai ma yarda akwai Allah maballanta na ya nemi yardarsa. Akwai wanda kuma ya yarda akwai Allah, amma ko Allah ya yarda da shi ko kai ya yarda da shi, wannan shi ba ruwansa. Ya ɗaɗa shi da ƙasa ba, wannan ko shakka babu nau'in nan guda biyu na mutane suna cikin asara. amma ko shakka babu mutumin da yake cikin alkhairi shine wanda kullum yake neman yardar Allah yake neman me zai yi Allah ya yarda da shi yake neman yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da yadda za a ba Allah yadda za a nemi yardar Allah ba yake yin gaban kansa ba yake kokari ya ga yayi abin da zai faranta ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar gobe kiyama in an haɗu wa yawma idin yafrahu almu'minuna bi nasrillah domin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar da mu duk abin da zamu yi mu sami yardar Allah duk abin da zamu yi Allah ya so mu sahabbai har tambaya suke masa haka Sa'id ibn Sa'id al-Sa'idi ya tambayi Annabi yace ga yawan aikin da idan nayi Allah zai so ni kuma mutane ma za su so ni dullani ala amali idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas ga yawan aikin da ina yi Allah zai so ni mutane ma za su so ne sai manzo ya ce da shi izhad fi dunya yuhibbuka Allah wa zahad fi ma inda nas yuhibbuka nas ka guji duniya Allah zai so ka ka guji abin hannun mutane mutane za su so ka to me gudun duniya malamai sun yi bayani akan gudun duniya imamu ahmad dan hanbali an tambaye shi akan gudun duniya gudun duniya shine mutum ya zauna cikin tsumma baya cin abinci mai kyau baya sa tufafi mai kyau baya Allah ya hore masa to zalla sai imam Ahmad ce a ai ba ma a gane mai gudun duniya sai wanda yake da kuɗi da an talaka ta da ne me kake gudu bayan ba ka da shi yace ai zuhudin gaske sai kana da kuɗi kuɗin ka ba hana ta sallah ba to mai gudun duniya ne kuɗin ka ba hana ta azumin litinin da alhamis ba mai gudun duniya ne kudinka ba ka sa ka shaye-shaye kayan maye ba fasikanci ba wannan shine mai gudun duniya da haka zuhudi yana haɗuwa da dukiya wannan ma shine zuhudi na gaske yanzu kai ka isa ka ce abubakar baya da gudu abubakar talaka ne ka isa ka ce usman baya da gudu usman talaka ne ka isa ka ce abdurrahman dan abu baya da gudu abdurrahman talaka ne bal su ne sadatu zuhadi shugabannin masu zuhudu da haka zuhudi shine bin Allah amma mutum ya sa tufafi mai kyau ya ci mai kyau ya sha mai kyau wannan baya nuna cewa bai da gudun duniya kul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibatin min rizq amma ya zama wajen neman kuɗi duk yadda dan adam yake son ya samu kuɗi ba zai saba wa Allah ba wannan mai zuhudi ne abinda da yawa masu neman kuɗi a yau suka rasa farkon abin da suke tunani wace riba za a samu ba ne dokar Allah ba me Allah yake so me Allah baya shi yasa ka yaba wa duk ɗan kasuwan da duk yadda harka ta zo masa duk yadda ya ji za a samu kan ya shiga sai ya tambaya malam kaza da kaza ne shin ya halatta wannan mai zuhuri ne cikin zuhari in kana neman lamba ɗaya ka sa irin waɗannan Allah madaukakin sarki ka azurta mu da ƙaunarka Allah madaukakin sarki ka azurta mu da ƙaunar manzanka Allah madaukakin sarki ka azurta mu da ƙaunar bayinka na gargari dole ne mutum baya zamowa muminin gaske sai ya so Allah sama da son komai sama da son kowa wa min an-nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wal ladina amanu ashaddu qalila sanda ake wa Allah ko annabawa alma ko annabawa ba a yi irin wannan sana san Allah kuma yake da son kowa to idan ka cire Allah wanda shi ne lamba ɗaya a soyayya a zukatan muminin gaske to so na biyu shi ne san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi fa san manzan Allah sama yake da san iyaye sama da san ƴaƴa sama da san ƙashin kai a hadisin Umar yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in to bayan san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma son muminai ya biyo baya to matukar mutum ya kasance yana son ire-iren waɗannan to shi ma Allah madaukakin sarki zai so shi domin yana son abin da Allah yake so Allah ka azurta mu da soyayyarka ka sanya mu cikin masoyanka ubangiji ka nisanta mu da kiyayyarka ka nisanta mu da makiyanka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، أنا قلت أنا. وشهد شاهد
wani yana da abu wani daraja sai ya ce a an yi daraji ne ko daga sai an yi daraji kuwa zaki ba babu hujja zaki ba babu kwarjini zaki babu ƙarfi ya zama zaki an yi ba ta wani zafi ba cewa bayan cizo kuma da ya fushi a ce ko da ce Muhammad Awal ko mu sai Yawan Shu'aib kuma da Sa'o Allah ya saka masa Amin da ya kamata fara a cikin aya ɗaya ce bai mata irin wannan shirin ya ƙara bayani kayan kuma da mata tafsiri sana cewa wannan aya fara ɗaya ta tattara dukkan tafsirin ayoyin alƙur'ani gaba ɗaya da ba ba abin da ba ta ba ba da ya tattara an zuwa rubutu a kuma zuwa da ya yi kan gani a tsarku ko ma ya yi kan wani mutabun Allah sai ya musu an mutabun akwai ba zai kaka kaka kamar hali a inu yawa kuma an ce ƙara hawa ne zai kuma za a yi ta'alihi na ɗayan bimboci da zama ba shugaban sarmanai na dalilin shugaban ga shugaban kungiya yana zaune ga dalilin arziki kun ga ce kun ga yau gobe ne kawai Allah ya tsaye mu a yin gari ta iyayen agaji kenan ga da shawar mana kusa ana tare wato abin da zai ba ta shawa shi ne a ransa zai to alhamis almuhaddis da kuma
Uku na mun da dattijan na cikin dattijan na lokacin da kuke wa'azi muna da malam shawarwari da fara kare da gaske.
kuma ba za a da sauran ƙarfin wallahi ba ba su da iya haɗa su ga irin wannan sai sunna sunna a cikin kawai za ka ga da shi yaro matashi yaro matsakaici yaro dukkan su ana wa a cikin sa ana azabar da juna sunna kawai ne ba wa da shi dama ya zaki ne ta da sabon Allah kafin ima shugaban da sama da zariya دكتور محمد نور الخير النور ماذا سيفعل درجة من جيبيو من جيبيو إيه أقول لك ما أي يوم بدون ما يجيزو أكثر من بدون ما يجيزو يا كما تسأل شيء هو أكبر ماذا سيفعل من جيبيو
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده